بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na alhamis wanda ya yi daidai da sha uku da watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara ishirin da uku na ce ishirin da uku da watan ramadan miladiya hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da bakwai da watan shidda miladiyar haihuwar annabi isa dan na maryam idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da sha takwas miladiya tarbiyya da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta ya nuna muna ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata muna addu'a tare da tawassali Allah muna tawassali da sunayenka mafi kyawu wa'anda idan aka roƙe ka kana karɓa ya Allah ka karɓa wani dukkanin ibaduka mu da muka yi cikin wannan wata mai tarin albarka da ma wanda za mu yi a nan gaba ya Allah ka karɓa ka sanya a cikin mizani muna addu'a ta alkhairi Allah ka gafarta muna kurakuran mu ka gafarta mu iyayen mu kurakuran su ka sanya da mu da su gaba daya aljanna ce makomar mu bi rahmatika ya arhamar rahimin yan uwa da suka yi kokarin tsara wannan karatun alkur'ani mai girma tun daga farkon ramadan har zuwa ka- wannan kwanakin da ake ciki ya Allah kafi mu sanin su duk wanda ya taimaka da shawararsa da karatunsa da kudinsa ya Allah ka sa da mu da su gaba ɗaya mu dace da aljanna firdausi ya Allah ka sanya muna cikin bayunka intattu a cikin wannan wata mai tarin albarka yan kasuwanmu manya da kana da suke barin addu'a Allah ka fi mu sanin su ya Allah duk dan kasuwan da ke taimaka ma addinin ka ya Allah ka taimaka masa yan uwa ma'aikatan gwamnati da suke bukatocin addu'a Allah ka fi mu sanin su Allah ka biya mana bukatocin mu da mu da su baki daya jiya mun kwana a aya ta 51 a cikin wannan wannan sura mai tarin albarka suratul mu'minun fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim yau za mu tashi har yau a aya ta 51 saboda wasu fawaid sai mu tazarce zuwa aya ta 52 sai Allah ya ce ya ayyuhar rusulu kulu min الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم Allah ya ce, Ya ayyuhar rusulu, kulu mina tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Allah ce ya ayyuhar rusulu ya ku taron manzanni tun daga manzo na farin shine wa annabi nuhu alaihi afdalus salatu wa atammu taslim shine farkon manzo a duniya ƙarshen kuma manzanni shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to duka wa'annan manzannin tun daga annabi nuhu har zuwa annabi muhammad allah ya kira su da siga guda kuma a guri guda sai allah ya ce ya ku taron manzanni aka ce manzo yana da bambanci da wa da annabi kullu nabiyyin rasulin wa laysa kullu rasul kullu nabi kullu rasulin nabi wa laysa kullu rasul wa laysa kullu nabiyyin rasul dukkanin annabi eh dukkanin manzo annabi ne amma ba kowane annabi yake manzo ba shi yasa farkon manzanni shine annabi nuhu alaihi afdalus salatu wa atamu taslim to sai Allah ya kira su yana ba su umarni Allah ya ce kulu min at-tayyibati idan za ku ci abu to ku ci abin da yake halal kaga Allah subhanahu wataala ya kira manzanni yace su ci abin da yake halal banda haramun shi yasa Allah subhanahu wataala ta'ala da ya tashi sai waton ya bayyana alhalal ya bayyana haram asalin komi in ji malaman usul suka ce dukkanin asalin komi halali ne sai da abin da Allah subhanahu wa ta'ala nasi na alqur'ani da sunna almutahhara ta mi ta haramtar da shi to Allah ce ku ci abinci wanda yake waton tsarkakakke wanda yake halal kuɗi za ku rika ku rika wanda suke halal komi a rayuwa idan kana zaka abin nan na ci to Allah ya ce ka ci wanda yake mai kyau wannan da annabawa Allah yake ballantana kai wanda baka san matsayinka a gun Allah subhanahu wa ta'ala duk duniya ba wanda ya kai annabawar Allah daraja amma sai Allah ya ce musu idan za su ci to Allah ya ce kulu sai Allah ya ba su ordu fi'ili amar ne Allah ya ce kulu min at-tayyibati ku ci daga abu wanda yake dada da ai min al-halal na daga halal sai Allah ya ce to bayan kun ci abu wanda yake halal wa'malu salihan ko aikata ayyuka na gari wannan yana nuna mana cewa lokacin da ɗan annabi adam Allah ya hore maka dan ni'ima ce Allah ya baka abin da zaka ci wani baka yi shi karhi ba baka yi shi dubara ba baka yi shi wayo ba baka yi shi iya tarawa ba amma yana nan abin da zai ci mai kyawu bai da shi sai Allah ya baka kai ka ci mai kyau to idan ka ci abincin mai kyau abin da ake bukata ya zo shine ka gode wa Allah subhanahu wataala ka yi amfani da wannan ni'imar da Allah ya baka ka gode wa Allah subhanahu wataala shi yasa malumai suka kasa mutane gida guda hudu suka ce mutane a duniya guda guda hudu ne akwai minal jannati ilal janna akwai minan nari ilal janna akwai min janna ilal eh, minal jannati ilal nari akwai kuma minan nari ilal janna muna fahimta na fari min jannati ilal janna akwai wasu bayan Allah a duniya za su yi rayuwa cikin jin daɗi Allah zai sanwake musu ni'ima ta duniya ya samu duniya da abin da ke cikinta ga gida lahiyayye gida sanyi mota sanyi ofis sanyi amma wallahi kai da kake cikin masallaci da baka shewa istighfar da tasbihi ba ana samun bayan Allah haka yana cikin gida yana kwance yana yana wa annabi salati yana cikin gida sai yana buge shi yana karanta alqur'ani ga ayyuka na alkhairi kaga ire-iren wa'annan mota yana cikin mota yana tuki ana bashi sanyi amma gode wa Allah yake astaghfirullah wa atubu ilai yana wa annabi salati kaga wannan ire-iren wa'annan mutane bayan Allah Allah musu alkhairi za su shiga sannan kuma ga sadaka yana taimakawa bayan Allah bai rike daga shi sai mata shi ba daga iyalin shi a'a idan ya ga dan uwansa na cikin larura yana taimaka masa kaga ka gan shi yau ya je likita ya taimaka ka gan shi nan yayi kaza nan yayi kaza abubuwa na alkhairi yana kokarin da kuma shi kan shi ibada bai wasa sallar subahin jam'i da shi ake yi sallar azhar yana son hungaba shi duk inda ake bukatar aikin Allah wajahidu bi amwalikum wa anfusikum yanan zai bada duke su kuma ya bada kawunan shi to kaga wannan ire-ire wa'annan mutane idan suka mutu su- nan duniya sun ji daɗi to a gobe alƙiyama kuma Allah zai sanya su ina aljanna shine min jannati ila aljanna daga jin daɗi na duniya zuwa jin daɗi na lahira kina Allah ya sa mu dace abu na biyu suka ce minan nari ila aljanna akwai wanda shi zai wahala a duniya abinda zai ci abinda zai ci da kyar yake samu abinda yake ci ga wahalhalu na nema ya sha rana a zage shi can duk neman halarke shi can ya yi aiki a kibiyan shi amma wallahi duk da haka nan yana a zuciyarsa yana son Allah subhanahu wa ta'ala yana bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a nan kin da yake azumin litinin da alhamis bai huce sa a nan kin da yake shafa'i da wutiri bai gagara sa a nan kin da yake idan ya ida sallah bai tashi sai ya yi azkar kin da manzon Allah ya karantar idan zai shiga kasuwa sai ya yi azkar gidansa azkar mota zai hau abin hawa azkar a ƙasa yake yana ta yana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sannan kuma ga kokarin ziyarar marishi lafiya ga sada zumunta ta Allah subhanahu wataala ba ta neman abin duniya ba to kaga irin wa'annan bayan Allah Allah ya jarbe su da talauci suka yi hakuri da abin da Allah ya jarrabe su to idan suka mutu Allah zai sanya su aljanna shine minan nari ila aljanna nan duniya ya wahala abin da ake ce ma wahala amma a gobe alkiyama in dai ya bi Allah Allah zai sanya su aljanna mutane na ku shine minan nari eh min aljannati eh min nari ila nari wani nan duniya talaka ne talak abinda zai ci da kyar amma bai sallah bai bin Allah duk da gashi talaka duk wani sabon Allah da ake yi shi yana sahun gaba shi ne idan ana buƙatar wani za a yi wani sabon Allah shirin yake turuwa representant ya ce ka je ka walƙilce ni a huri kaza za a yi barna bai da kodala gashi abin da zai ci sai ya zo ya yi bara an taimaka mai da shi wani wurin ya samu wani lokacin ya kwanta da yiwuwa amma kuma saɓon Allah ba irin wanda ba shi ya yi luwaɗi don yana samu kuɗi ya yi zina don dai an ce in yi zina da matar aure zai samu kaza zai kaza duk wanda wahalhalu na duniya shi kullum cikin wahala yake amma duk da haka nan kuma gashi mushriki neman duniya ya sa ya saki Allah subhanahu wa ta'ala ya je can an ce sai yayi kaza ya je can an ce sai ya nemo kaza ya je can yayi kaza duk da haka nan kuma bai sa ya samu duniya saboda Allah bai kanta zai samu duniyar ba ya wahala a duniya babu duniya kuma ya je gobe alkiyama Allah ya tura shi jahannama Allah ya kare mu mutane guda na hudu shine minal jannati ilan nari daga na jin daɗin duniya ga duniya Allah ya bashi ya ci mai kyau ya kwan saman mai kyau ya hau mai kyau ya sa mai kyau ya ɗaura mai kyau idan ya hito kuma abubuwa masu kyau suke tarbansa amma duk da haka dan ba sallah ba salati ba wani aiki na alkhairi shine za gan shi zina da matan aure wajen lalacewa dan Allah ya bashi dukiya zina da matan aure yake yi sannan kuma liwadi da ƙananan yara sannan kuma duk wani abu da kasa ana yi na shirka wa Allah subhanahu wataala sai a ce ma to alhaji in kana bukata cikin cikin salloli guda biyar akwai sallar da dole sai ka bari ta cikin jam'i eh dole in kana son bukatar ka ta cika dole sallah sai ka bari ta cikin jam'i kuma zai yarda da wannan akwai wanda ke za a ce masa wallahi in kana bukatar abin da kake bukata na duniya azumin nan da ake na watan ramadana to kwanan nan kullun a cikin ba azumi ake ba wallahi alazim akwai wanda malamin sa zai ce masa ila tilas idan kana bukatar bukatar ka ta biya dole kullun sai ka da mata aure guda uku Ak- ka samu matan aure guda uku cikin watan ramadan kai zina da su wannan me kai wannan lalacewa duniya da yake nema kuma Allah ya bashi duniya ya ji mai kyau zai sa riga kuma Allah ya shi kan mutunan kirki agun Allah subhanahu wataala mutunan banza ne sai mutu Allah ya sanya shi ina a jahannama Allah ya kare wannan su da mutane guda hudu eh da malumai suka rarraba su to Allah ya sanya muna cikin min janna ila aljanna shi yasa bayan Allah ko da yaushe Allah ya ce suna cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ya Allah ka bamu duniya ka bamu kyakkyawa a duniya mu ji daɗi a duniya sannan kuma ya Allah ka sanya a lahira ma mu ji daɗi haka bayan Allah suke addu'a amma masu wanda suke ba bayan Allah na gari ba bukatar su ita ce duniya kuma duniyar mai karewa ce to wannan kenan suka ce to abinda ake bukata idan Allah ya baka arziki shine ka yi kokari ka aikata aikin alkhairi da dukiyar da Allah ya baka da wannan dukiyar komin ba daɗe wannan dukiyar ta kare ko kuma kai ka kare ka je ka barta ɗayan biyu ne ko kuma dukiyar ta kare a dinga ba da tarihi ana cewa kai wane ya taɓa zama mai kuɗi ko kuma ka mutu ka je ka bar dukiyan ka bar magada adalci na Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya tara kuɗi idan ka tara kuɗi ka mutu ka bar su ba kai aikin alkhairi da su ba wallahi duk tsiye da ɗiyanka za su shuka na sharri ka da kamisho na zunubi da za a baka shi idan suka aikata aikin alkhairi wasu wasu ne amma idan ka taimaka ka tara kuɗi alhaji ba ka yi aikin alkhairi da su ba ka dibe da bayan Allah suke kwance a asibiti suna buƙatar taimako wani ordonance kin da wani rashin lahiya yana ci ne an ce sai ya kaka za a yi mai aiki bai da halin da zai iya yi amma alhaji ka iya cire jika ɗari biyar ka sai ma budurwar ka windi ka sai ma ɗiyan mutane windi ba sadaki ba shaidu ba kai Allah ya sauwake alhaji ka iya ka ɗauki gida ka bata ba aure ba sadaki amma bayan Allah suna asibiti kwance wani ɗiya guda bakwai gare shi ɗiya ɗai har ɗa bakwai abinda zai ci wallahi ya gagare shi kuma ka sani ba za ka iya taimaka masa ba to Allah ya ce ku ci abin masu wanda yake halal abinda ake na farin shine ka nemi halal ka nemi halal kika duk inda halal take ka yi kokari ka nemi halal amma haram wallahi ka she mu da ka shedi mu da haram ka shedi mu da haram shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace wa inna li kulli malikin hima kowane sarki yana da iyaka wa amma wa inna wa inna hima Allah maharimahu iyakar Allah shine karkar ka taka dokar Allah idan ka shiga taka dokar Allah to ka shiga cikin iyakar Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ce bayan kun ci abu masu kyawu to Allah ce wa amalu saliha ko aikata ayyuka na gari wanda ake samun kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala a duniya bawan Allah ka samu alaka ka tsakaninka da Allah ta yi karfi yafi a duniya a cika da alaka da kowa wallahi idan ka so idan ka kulla aliyansu da Allah subhanahu wa ta'ala har Allah ya so ka to karka damu a duniya da duk wanda bai son ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace idan Allah subhanahu wa ta'ala yana son dan annabi Adam ya soka sai Allah ya kira mala'ika Jibril sai ya ce ma Jibril ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu ya kai Jibril kai ka shaida wane dan wane gari kaza a huri kaza unguwa kaza ni Allah ina son sa don haka Jibril ka so wannan bawan Allah sai jibril ce ya Allah na ji ina son sa sai jibril ce Allah ya ce mala'ika jibril ka je ka yi shela cikin taron mala'iku ka gaya wa mala'iku duk mala'iku da ke cikin sammai ka gaya mu cewa Allah yana son wane dan wane da ka duk mala'ikun da suke nan su so shi sai mala'iku su so shi sai Allah subhanahu wataala ya sanya soyayya sa a cikin mi a cikin bayan Allah sai ka kawai gashi ana ana son shi to Allah ya sa Allah ya so mu to shine Allah ya ce wa'malu saliha ku manzani ku aikata ayyuka na gari inni bima ta'maluna alim hakikan Allah subhanahu wataala masani ne akan duk aikin da ku annaba kuke aikatawa haka wanda ba annabi ba duk aikin da kake aikatawa Allah subhanahu wataala yana aikatawa ya san lokacin da kake aikata shi sannan kuma ya san ya kai kai aikata shi Allah subhanahu wataala alimun ne yana gani to sai Allah ya ce
wa inna hadhihi ummatukum ummatan أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون Allah ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun hakikan ku annabawa wannan umarnin da Allah subhanahu wataala ya yi muku wannan orkin da Allah ya bada ya ce ku ci abu wanda yake halal ku aikata ayyuka na gari to shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida hakikan wannan shine addinin ku addini wanda yake guda dokokin Allah subhanahu wa ta'ala abinda aka gaya wa manzon Allah sallan shi aka gaya wa annabi wa annabi Nuhu abinda aka gaya wa annabi Isa shi aka gaya wa annabi Musa to Allah ya ce wannan fa shine addinin ku addini guda da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ce fatta wa ana rabbukum ni kuma Allah in ji Allah ce wa ana rabbukum ni ne ubangijin ku dan haka fattaqun ku ji tsoro na in ji Allah subhanahu wa ta'ala me ya ma'ana jin tsoron Allah shine ka bi abinda Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ka ka bar duk abin da Allah ya hane ka idan ka bi kallazanci watan dokokin Allah Allah ya ce kai kaza annabi annabi ya ce kai kaza kana kwatantawa ka bar duk abin da an aka hana ka to wannan alamar ta mi ta jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa ana wa ana rabbukum da haka ni ni Allah inji Allah ya ce ni ne ubangijinku wanda ya cancanta ku bautawa sai Allah ya ce mu annabawan Allah fattaqun ku ji tsoro na kaga ka dibi annabin Allah ko annabawan Allah Allah ya ce su ji tsoronsa to ina da kai wani zaka ce mai wani ka ji tsoron Allah sai ce to menene sabon Allah ai ai ba masoyinka a duniya kamar wanda zai ce maka wani ka ji tsoron Allah idan ka samu wanda zai ce maka wani ka ji tsoron Allah wallahi ka rike shi masoyi shine masoyinka Allah ya ce wa annabawa fattaqun ku ji tsoro na ba su jin tsoron Allah suna jin su yi kowa jin tsoron Allah haka manzo Allah gai annabi ce ni nafi ku jin tsoron Allah kuma nafi ku nahi ku takawa amma duk da haka nan sai da Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai manzon Allah annabi Muhammad Allah ce ittaqillaha ka ji tsoron Allah ka bi dokokin Allah ka bar abin da Allah bai sanya ka ba duk da kuma Allah ya sai na jin tsoron Allah to abin da ake bukata shine shi jin tsoron Allah ba a bukatar ko da shi bukatar ake watan ya dinga karuwa kar ya zama to jin tsoron Allah ka ragewa yake al-imanu yazidu wa yanqus shi imani taqwa tana karuwa kuma tana raguwa ne yazidu bit ta'ati tana karuwa ne da aikata ayyukan alkhairi duk lokacin da kake aikin alkhairi to imani ka karuwa yake amma wa yanqus bil ma'asi imani yana raguwa da mi da sabon Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya ce wa annabawa fattaqun ku ji tsoro na ni ni ne ubangijin ku ku aikata abinda na sanya ku duk abinda ban sanya ku ba to ku bari kaga wannan kalubare kalubale gare ka annabin Allah Allah ya ce masa ya ji tsoron sa to balantana kai wanda annabawan Allah gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya ba su aljanna duk annabawan Allah Allah ya yarda su amma sai Allah ya ce su ji tsoro na su ji tsoron Allah su bi dokokin Allah su hannu da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana sai Allah ya ce
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون Allah ya ce, Fatakatta'u amrahum bainahum zubra, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wato lokacin da annaba suka zo suka yi musu wa'azi, su sai Allah ya ce, Fatakatta'u amrahum, ai sai suka yayyanke, sai suka tseda wannan addini suka yayyanke kowa ya bi wata aƙida daban ba abin da annabawan Allah suka zo da shi ba. wannan al'ummomin da suka zo suka na al'ummomin annabawan da Allah ya turo musu Allah ce fataqatta'u amrahum sai suka rage rarraba wato addinin Allah subhanahu wataala bainahum a tsakanin su zuburan yanki yanki kowa sai kan wata aqida yace ga ta zai bi sai Allah ce kullu hizbin kowace dariqa kowace wato jama'a ai bima ladaihim farihun ay yafrahuna bima hum fihi min ad-dalala suna farin ciki da abin da suke ciki na bata saboda duk in ba kungiyar Allah kake ba ka rike kungiyar Allah subhanahu wataala ita ce kungiyar da wallahi har abada idan kana cikin fartin Allah to ka daro alaka da zaman lahiya kenan to Allah ce kullu hizbin bima ladaihim farihun ko wace tawaga ko wace jama'a a cikin wa'annan mutanen Allah ce bi maladaihim da abin da suke da shi waton farihun suke farin ciki suke waton jin daɗi da shi akan suna cikin bata saboda su suna tsammanin kan shirya suke shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kafin ya bar duniya sai da ya tsara abubuwa na addini sai ya ce taraktu fikum amaraini ya ku al'ummata manzon Allah ce na bar muku abubuwa guda biyu har abada duk wanda ya rike su lan tadullu idza tamassaktum bihima alkitabu was sunna manzon Allah ce na bar muku abubuwa guda biyu a duniya duk wanda ya rike su manzon Allah ce wallahi bai bacewa idan kaga mutum yana cikin rudani na rayuwa akan sha'anin addini ya rasa gane gabas da yamma ka ganshi muzabzab wallahi bai fahimci littafin Allah da suna ta manzon Allah bane idan mutum ya karanci addini abinda ake cewa karatu to ba za ka ganshi ba yana itimadi akan wata tafiya tafiya kawai karkashin littafin Allah da suna ta manzon Allah duk wani tafiya da za a yi ta duniya in dai ba karkashin qala Allah qala rasul bace wallahi rosashe tafiya ce duk wata kungiya da za a dora wa duniya in dai ba karkashin kalan lahu kalan rasul bane wallahi rosasshe kungiya ce ka rike kungiyar Allah shi yasa Allah ya ce ko da yaushe wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakun lahum al khira su ba su imani a kullun suna bin dokokin Allah da suna tawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to Allah ya ce fataqattu amrahum bainahum sai suka yanke lamuran addini wa tsakaninsu zuburan wata yanki yanki kowa sai ya kama nashi wanga yace kaza za shi wanga yace kaza za shi shi yasa kaga mutane wallahi mu tashi mu yi karatu idan mutum yayi karatu ka fahimci addinin musulunci ba tare da ka sa qur'ani ba ka iya fahimtar qur'ani shi kai babu hadisan manzon Allah duk wanda ce maka zai fahimci alqur'ani babu hadisan manzon Allah wallahi ƙarya yake har abada dan annabi adam ba ka iya fahimtar alqur'ani to sai ka hada da sunna tawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yo al sunna ta manzon Allah ai wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda manzon Allah zai gai wahayi daga wa daga Allah subhanahu wa ta'ala gashi alqur'ani qarara Allah ce muka bashi muke da suna alkitabu wal hikma me al hikma ai as sunnal mutahhira littafi kenan wannan shine sunna daka yan uwa bashi sai ka fahimci littafin Allah me ake cewa fahimta shi da kaje gun maluma kai karatu sannan sunnar manzon Allah ka tsaya ka fahimci hadisan manzon Allah na sahihai sai ka dora a mizani ka aikata ayyukan da Allah subhanahu wataala ya sai ka amma idan ka rike wani abu wanda ba shi ba to wallahi kana cikin bata Allah ya kare mu sai Allah ya ce فذرهم في غمرتهم حتى حين Allah ya ce fazarhum fi ghamratihim hatta hin ka bar su a cikin dimuwa da bata da suke da cikinta hatta hin har zuwa wani lokaci ai da mun jinkiri ne Allah subhanahu wa ta'ala yake musu tayu dadin duniyar suke ciki tayu iya da Allah subhanahu wa ta'ala ya basu tayu mata da Allah ya basu tayu mulki da Allah ya basu tayu kuɗi da Allah ya basu tayu ilimi da Allah ya basu shi yasa suka rike wani abu suka sun wadatu wa Allah subhanahu wa ta'ala har suka dubara su tana iya fitar su to Allah ce ka bar su zuwa wannan lokaci kaga karshen alewa ai kasa malam bahaushe ce komin nisan jiwa kasa ta yi to su ma karshen alewa kasa to karshen bayanin su dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tare da gidan da ya dace da kowane dan annabi Adam sai Allah ya ce أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين da Allah ya ce ka bar su zuwa wani lokaci waton zuwa wani lokaci akan jin daɗin da suke na rayuwar duniya to tsammanin su su akan shirya suke yi suna tsammanin suna mi suna akan shirya to wannan abin Allah ya ce za su gani a rayuwa za su ga mutuwa za ta zo komi abinka sai mutuwa ta zo ta ce ka قل إن الموت الذي تفرون منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة نعم.
فينبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ce qul innal mautal ladhi tafirruna minhu ka gaya musu cewa mutuwar suke kyama suna gudunta Allah ce fa innahu mulaqihim wallahi ta hadu da su sai ka ruga da gudu sai tarbike ka shikenan an kare kawai aina ma takunu yudrikumul maut duk inda kuke Allah ce sai mutuwa ta riske ku shi ne Allah ya ce a ya sabuna annama numidduhum min malin wa banin shin su kafirai suna tsammani suna zaton akan cewa mun shimfiɗa musu ‘ya'ya da dukiya ne saboda karama su da girman su a wajenmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa liman yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da duniya da wanda yake so, da ma wanda bai so. Allah yana ba da duniya da wanda Allah yake so da ma wanda bai so. Wani bai taɓa sallah ba a duniya, amma sai Allah ya sa tun da yake bai taɓa wahala ba a duniya. Sai ka buga ta wahala a duniya, kana kuma kana bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, jaraba ce, kai haƙuri lokaci da zuwa. sai annabi ya ce wala yu'til imana Allah subhanahu wataala baya ba da imani illa liman yuhib sai da wanda yake so idan Allah yana son mutum sai Allah subhanahu wataala ya sanya masa imani a zuciya ya dinga mi bin dokokin Allah subhanahu wataala to Allah ya ce a yahsabuna shin yanzu suna zaton suna tsammani annama numidduhum min bihi min malin wa banin shin dukiyar da muka basu a rayuwar duniya da 'ya'ya da muka basu Allah ya ce shin suna tsammani imanin wannan kawai don girmansu ne don matsayinsu ne a wajenmu don sun kai wasu mutane ne a wajenmu sai Allah ya ce نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون Allah ya ce nusari ulahum fil khairati ai muna gaggauta musu ne akan alkhairin su na rayuwar duniya duniyar su ce Allah ce muke basu amma Allah ce balla yashuruna basu basu da ilimi ba su sani ba ai kafirai sai ga mutum kungiya ta kafirai a da kungiya ta dinga zawa tana taimakawa a ba wancan ita waccan ONG ba su sallah kuma za a tara kudi a taimaka ma marayu duka wannan aikin banza ne wallahi sai su mutu Allah ce faja alnahu haba'an mansura sai Allah ya sanya shi kura abin shekewa ya Allah ka karbi aikin da muke aikatawa mutum ya aikata ayyuka na alkhairi ya taimaka mu mara lafiya ya yi kaza ya yi kaza amma ba imani a zuciyarsa idan ya je algobe alkiyama wallahi bai da lada abinda Allah zai masa shine Allah zai bashi duya shi Allah ce nusari lahum fil khairati muna yin gaugawa ne wajen ba su alkhairi na rayuwar duniya amma balla yash'uruna su ba su san abin da zai biyo baya ba ai ba farko ba wallahi karshe ba farko ba ƙarshe duniya nan kwanaki ne za ka yi ko shekaru komin ka ka kai da ƙasar nan jimawa a duniya wata wallahi sai ka barta wallahi ka himi tsuwa a duniya in kai shekarun ku ɗaya da tuwa a duniya wata nan sai an waye gari babu ka sunan ka sodi kana kabari in tare da kai aka shimfiɗa ƙasar nan wallahi wata nan sai ka barta to me za ka tara a alƙiyama shine magana take Allah ya ce balla ya shuna ba sa da sani ba su san abin da zai faru a yin alkiyama ba ai zaton su da suke cewa sun ji daɗin duniya mun ba su ɗaya da kuɗi Allah ya ce wannan talala ne abin da zai biyo alkiyama ba su sani ba sai Allah ya ce
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون Allah ya ce, Innan ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lalle ne wa'anda game da jin tsoron Ubangijinsu mushfiqun suna masu tsananin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala masu imani kenan. Innan ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun idan aka ce alkhashiya akwai bambanci da alkhawf jin tsoron Allah subhanahu wa ana buƙatar mutum ya samu alkhashiya Allah ya azurta ka da jin tsoron Allah ka zama to kana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to idan mutum na jin tsoron Allah akwai khashiya a zuciyarsa yana rage wasu sabon Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ce innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lalle ne wa'anda game da jin tsoron ubangijin su suna masu tsananin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ai suna jin tsoron abinda za su haɗu a gobe alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bada labarin wani bawan Allah tsananin jin tsoron Allah yana jin tsoron haduwarsa da Allah ce ma ƴaƴansa yayi idan Allah ya yi min rasuwa yace ku shanya ni idan na bushe ku naka ni idan kun naka ku je a teku ku sheke ni yace ina jin tsoron haduwa ni da Allah subhanahu wa ta'ala annabi ce sai an tashi alkiyama sai Allah ya tambaye sa wane me yasa kace ai wannan ne yace ya Allah khashyatuka khashyatu mulaqatuka ya rabbi duk tsoron haduwa da kai ya Allah Allah ya ce ka je na gafarta maka sai ya ka aljanna to Allah ce kaga bayin Allah jin tsoron Allah attaqwa ka samu alkhashiya kana jin tsoron Allah subhanahu wataala ai wallahi duk wanda aka haramta ma jin tsoron Allah ya shiga uku idan kaga mutum yana yawan sabon Allah to babu jin tsoron Allah a zuciyar shi idan kaga mutum na cin haram ba tsoron Allah a zuciyarsa idan kaga mutum zai iya laɓewa da ɗiyan mutane a kwana a cikin kwana har ya mace abin da yake so wallahi ba jin tsoron Allah a zuciyarsa yau manzo Allah ne gai a hadisi karara annabi ce la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi har abada ɗayan ku ba zai cika cikakken mai imani ba sai ya so ma dan uwansa abin da yake so wa kansa to Allah ce tabbas lalle wa'anda game da jin tsoron ubangiji suna masu tsananin jin tsoron ubangiji yasa malama a kira suka ce ana buƙatar mutum ya kasance bainal khawfi war raja ka zamanto kana jin tsoron Allah subhanahu wataala kar ka sa kullun cewa kai in ka mutu aljanna zaka kuma kar ka zamanto kullun tunanin in ka mutu wata zaka a'a ka zamanto tsaka tsakiya ka zamanto mi idan ka ce idan ka sa cewa idan ka mutu aljanna direct to kaga shi dan yana iya wasa da hankalinka idan kuma ka sa cewa kai in ka mutu ta zaka sai ka rage wasu ayyuka na alkhairi to mutum ya zama to bainal khawf yana jin tsoron haɗuwar azabar Allah sannan kuma yana kaunar rahama Allah subhanahu wataala to sai Allah ce wallazina hum bi ayati rabbihim wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun da kuma wa'anda wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun Allah ce da wa'anna game da ayoyin ubangiji ayoyin Allah subhanahu wataala yu'minun suna masu imani ma'ana suna masu gaskatawa menene ayoyin ubangiji malam suka ce ayatu ayati ayatul kauniya wa shar'iyya ayoyin Allah subhanahu wataala ai kashi biyu ne akwai alkauni irin irin kamar sama da ƙasa da dare da rana wanda duka ayatun ne kauniya sannan kuma akwai ayat wadda suke shari'iyya irin ayoyin da ake kanta cikin alkur'ani to duka dai masu imani aya kauniya da aya shar'iyya suna masu gaskatawa Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana al-iman bi ma'ana at-tasdiq amana al-arabci bi ma'ana asdaqa idan ka ce ai ya iman ya gaskata to Allah ya ce والذين هم بآيات ربهم مؤمنون وإن سكسن جمد آيين الله سبحانه وتعالى الكونية والشرعية التي يؤمنون سنة ما سكس كتاوى سي الله يتي
والذين هم بربهم لا يشركون الله تعالى يكم والذين هم بربهم لا يشركون سو جمد أبنجد سو الله لا يشركون ba sa yin shirka ba su hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani ai la ya'buduna ma'ahu ghairahu ba su bauta wa Allah kuma su kawo wani suna bauta wasa da yawa daga cikin mutanen mu mushrikai ne ba su sani ba shirka musiba ce ashirku a'zamu a'zamu zunub shirka ita ce mafi girman zunubai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abu guda bakwai masu halakarwa annabi ce abu guda bakwai suna halakar da ɗan annabi adam na ba fara sa da ce al ishraku billahi yi wa Allah subhanahu wa ta'ala kishiya kishiya ka sanya ma Allah kishiya ka samu wani abin bauta koma bayan Allah wallahi musiba ne abin ya zamanto wani annabi ne zaka bautawa wani mala'ika ne wani gumki ne wani malamin ka ne ko ma miye idan ka rike shi ka sanya shi a cikin abin da ba wanda yake da ikon yin sai Allah wallahi ka zama mushriki duk wanda zai zo gaban kabarin wani malaminsa ya ce ya wane kai min kaza wallahi mushriki ne duk wanda zai yanke wani abu domin wata biyan bukata ba dan Allah zai yi ba wallahi yayi mushi yayi shirka kenan duk wanda zai yi wani abu a ce maka ka zo ka dibi tsakar titi ka washe kwai an gasar gasar shirka ne tuma a ga samu hararen zabbi kaji wanda babu tambo ko ina su kana je wannan wallahi kasar shirka za a yi shi yasa malaman tsibbo suna da hanyoyi da yawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake musu talala shi zaka ga mafiya yawan masu kuɗi da yan bariki ba su duka alaka da malaman sunna ba in ga dan bariki na alaka da malamin sunna to wallahi a dinga ma Allah godiya ya gane gaskiya kenan amma mafiya yawan su sun yi gane inda ake wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka ganin yake wai shi kujerar da yake samanta wai so yake ya tabbata haba malan kakin a aheka mutuna suka hauta kakin ka zauna mutuna suka zauna suka zauna suna ina sai tarihi kudin da yake ciwa-ciwa da su wai so yake su tabbata ya manta kafin a aihesa an kilga masu duk masu kudin da wanda ya aka in ka ji an kira shi wallahi sai zuciya ka ta kai sai kada ka san cewa ka bashi ga mai kudi ne ga karuna kilannin mangazakinsa ƙato saba'in ke doka a wata ruwaya sha biyar a wata ruwaya goma ƙato saba'in kai duk kuɗinka duk kuɗinka aljutanen ka cikin aljuka ke sanya su wai so an kai shi ai masa wani wata kujera ta mulki wai so yake wata dawoma dan wawanci wai sai ya biyo hanyoyin da wai Allah za a yi mawayo ya manta wannan kujerar ba dubara ka bace wannan kudin ba dubara ba kace wata ilimin ba dubara ba kace Allah subhanahu wataala ya ga dama ya baka yadda Allah ya baka haka idan ya ga dama zai zai amshe wannan abin kuma duk duniya ba wanda ya sai ya ce mu Allah dan me mulki ne mun ga fir'auna ko baka ka ji tarihinsa irin yadda ya mulki amma a ƙarshe wallahi sai da ya sallama wa Allah subhanahu wataala shi yasa bayan Allah idan kana son kujeraka ta mulki ta yi albarka kuɗinka su yi albarka ka bi ƙala Allahu ƙalar rasul ka bi abin da Allah ya ce manzon Allah ya ce to Allah ya ce masu imani ba su Allah subhanahu wataala shirka shi yasa idan mutum na son ya ƙare da duniya lahiya to wallahi ya daina shirka shirkan nan kala kala ce malumai sun raba ta gida gida akwai shirka karama akwai shirka babba har ma wa iyazu billah an samu waɗanda za su riƙi malumansu sun fi Allah subhanahu wa ta'ala har ma mutum zai je bukata gumma in tuntube za shi malamin shi zai kira duk abin da za shi malamin shi zai sanya har ma ta kai ta ka a ce masa wai ya bar sallah kawai zai shiga aljanna kai ga san ce kada kan ka san da ba yake hankali bane to shi yasa ƴan uwa musulunci ya kanta da abubuwa manzo Allah ya tarko Allah ya kada shi da mi daga shirka haka in zai fito daga cikin gida yake roƙo sai Allah ka kare ni akan in yi shirka ya hada ka da wani to kai ma ka roki Allah ya kare ka daga shirka shirka musiba ce shine aikin da dan annabi adam idan ya mutu Allah bai gafarta masa duk duniya annabi ya ce Allah ya ce da kowane da a hadisi da kudusi Allah ya ce da aikin da annabi Adam zai kai zunubinka ya kai girman sama da ƙasa a ce tun daga sama ta ɗai har zuwa sama ta bakwai duk zunubinka ne amma idan aka neme ka babu shirka Allah ce zai iya gafarta maka amma wallahi da an samu cikin ayyukanka akwai shirka to an kare da kai kawai sai a sa maka muhammad Allah ya sauwake to Allah ce walladina hum bi rabbihim la yushrikun masu imani game da Allah subhanahu wataala ba sa yin shirka sai Allah ya ce والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون Allah ya ce wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un sifa ta gaba har yau Allah ce da wa'anda suke bada abinda Allah subhanahu wataala ya basu wanda suke bada abinda Allah subhanahu wataala ya bayar na arziki wanda abinda Allah ya basu na arziki wa qulubuhum wajilatu sannan zukatansu suna karyaryu suna masu jin tsoron Allah subhanahu wataala sai Allah ce annahum ila rabbihim raji'una su san cewa zuciyarsu ta karye cewa tabbas gun Allah subhanahu wataala za su koma ka dibi irin bayan Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dukiya yadda suka sanya dukiyar na a cikin taimakawa addinin Allah sahabbai suke kokari wajen ciyarwa wajen ɗokar yawanin sharjikin addinin Allah amma mu yanzu sai da a ce Allah ya sauwaƙe musulunci na buƙatar taimako ba ka iya taimaka mu addini wai dan zalunci dan an rena addinin Allah sai ga mutum ya zo ya wani masallaci dan karami sahubi bakin gidansa Allah ga naka bai hito sai an tar da sallah in zaka gaza zai rabu haƙƙin Allah zai hiddawa dauda ce zai hiddawa amma sai ya wana mutane da hankali ga yadda Allah ya ce ayi ba haka za shi ba to Allah ce wallazi na yu'tuna ma atau da wa'anda suke bada wata abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su sannan wa qulubuhum wajilatun zukatansu suna karyaryu suna masu jin tsoron Allah subhanahu wataala annahum ilaihi raji'un cewa tabbas su kun Allah subhanahu wataala za su koma sai Allah ya ce
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون Allah ya ce ula'ika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun wa'annan masu wannan sifofi tun daga masu alkhashiya jin tsoron Allah subhanahu wataala har masu taimakawa addinin Allah Allah ya ce ula'ika yusari'una fil khairati wa'annan su suke tsere tsere suke wato rigegetu gun aikata ayyukan alkhairi ai idan kaga mutum yana aikata ayyukan alkhairi to akwai jin tsoron Allah tare da shi idan ba jin tsoron Allah ya kai jin tsoron Allah ba wani dukiyarsa ta kai ya fidda miliyan ɗari zakka amma wallahi idan ba yana jin tsoron Allah ba zai iya hidda su ba sai Allah ce ulaika yusari'una fil khairat suna tsere tsere wajen aikata ayyukan alkhairi Allah ce wa hum laha sabiquna kai su rigakatu ne agun ayyukan alkhairi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya tarbiyata da sahabbansa akan duk wani aiki na addini wallahi ba su jin wuya kadibi lokacin da manzo Allah ya yi hijira ya baro makka ya dawo madina irin yadda sahabbai mutanen Allah muhajir al-ansar suke kokarin dole sai manzo Allah ya zauna a gidansu kadibi da aka gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kadibi da idan za a je gun yaki sahabbai suke kokarin taimakawa addinin Allah kai kanka ka san liman kin da ke baka sallah kullun ya ja ka tarawih ya ja ka sallar lisha ya ja ka sallar subahin alkhairin dala biyar bai taba gaba ka da shi ba sai dai in ka shiga wani halin damuwa liman a tayya mu da addu'a kasa akwai bayan Allah wanda ba su taimako ba su roƙo ba su roƙo zai rike amma ana buƙatar taimakawa a rayuwa to Allah ya ce ulaika yusari'una fil khairat wa inna suna tsere tsere wajen aikata alkhairi sai Allah ce hum laha sabiqun su wa'annan hakika mun sanya su a cikin mi matan magabata gun aika alkhairi kaga da Allah ya bayanin aljanna sai ce kowa ya tsere tsere ku yi ganganta zuwa aljanna wata rana yana cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam haka je gun yaki yana kwana ana ana ana ana gun yaƙi na farin daga cikin sabon yana daga cikin yana da binu zai ci sai Allah annabi ya kanta masa da aya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samawati wal ard uiddat lil muttaqin annabi ce Allah annabi karanto aya Allah ce ku yi gaugawa zuwa wata aljanna ta ubangijinku girfadanta kamar girman sama da ƙasa Allah ya ce an tanada da masu da masu imani sai wannan sahabi ya ce tab yanzu manzon Allah idan muka mutu wajen a jihadi na aljanna za mu shiga annabi ce tabbas in ka mutu da imani za ka shiga aljanna yana kira da biyu ya watsa da biyu ya shiga fagen daga a kashe sa bayan Allah aikin alkhairi ba a jinkirtawa inda man nasibu ziyaratu fil kufuri ko aikin alkhairi jinkirtawa wani lokaci yana kawo yana ƙara wasu amma aikin alkhairi dagewa ake bukata kadibiyar da abubakar da saddiq ya saye mutane don sun musulunta a garin mai a makka ya inta su ya ce su je su yi addinin Allah sai Allah ya ce
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون الله يجي ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم وهم لا يظلمون Allah ce wala nu kallifu na san ba ma dora ma wata rayuwa ko ma wace irin rayuwa ce Allah ce ba za mu dora mata ba illa wus'aha sai abin da take iya doka komi shi yasa ayyuka na alkhairi ayyuka na alkhairi ba a bukata ga musulunci sauki ke gare shi addinin Allah akwai sauki kada ka ɗauka ma kanka abin da baka iyawa ana buƙatar sabati tabbatuwa akan abin to ka ɗauki raka'a biyu ka ce kullum za ka yi raka'a guda biyu tsakar dare ya fi ka ɗauki raka'a goma sha biyu wanda ba ka iya yin su Allah ce wala nukallifu nafsan illa wusaha ba ma ɗora ma wata rayuwa kowace rayuwa siface sai abin da take iya ɗokawa Allah ce wala dai na kitabun hakika muna littafi ai kitabul a'mal littafin rubuta ayyuka Allah ce yantiqu bil haqqi hakika wani littafi yana magana da gaskiya gaskiya ke cikin sa duk abin da kai ga tarar duniya an rubuta a cikin wani littafi Allah ce wa hum la yuzlamun hakikan su bayun Allah na gari duka bayun Allah na garin da shaidanun Allah ce ba a zalunta su abin da kai aikata na duniya shi zaka iske gobe alkiyama in alkhairi ne shi zaka tarar in sharri ne kuma shi zaka tarar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu tar da alkhairi a gobe alkiyama ya ba mu ikon yin guzuri zuwa lahira ya gafarta mana kurakuran mu a ƙarshe kakin mu tsaye da ina ma ƴan uwa tunatarwa da kuma sanarwa cewa in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda gobe za mu yi karatun ƙarshe za a yi tafsiri sai wata shekara idan muna cikin masu rai da muna gayyatar al'umma musulmi maza da mata duk wanda sautin da yake kaiwa ko ta kafar radiyo ya ji mun gayyace shi a wannan masallaci mai tarin albarka na juma'a wanda ake sallar idi na ahli sunna wal jama'a da yake unguwar kufantawa gobe in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda za a yi juma'a bayan sallar lisha za a yi karatun ƙarshe da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon zawwa sannan kuma 'yan uwa kada a manta muna gayyata har yau duk wanda ya ji ya isar ma wanda bai ji ba cewa za a like karatu mun gayyace yan uwa duk wanda Allah ya hore ma muna bukatar halartar yan uwa musulmi za mu yi karatun karshe kuma za mu yi addu'a ta rihe wannan karatun da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin kyakkyawan mizanin ayyukan mu wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أخزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا بارك في حياة شيخ إيسى اللهم ربنا حفظه من كيد الماكرين اللهم ربنا حفظ شيخ عيسى من من الحاسدين حفظه من الحاسدين ربنا باعد بين شيخ عيسى وبين الشيطان ربنا باعد بينه وبين الماكرين ربنا باعد بينه وبين الحاسدين ربنا باعد بينه وبين خسرة الدنيا والآخرة ربنا باعد بين شيخ إيسى وبين الفقر كما بعت بين السماوات والأرض وكما بعت بين المشرق والمغرب ربنا ارفع درجته في إخوانه ربنا ارفع درجته في إخوانه ربنا ارزق شيخ عيسى برزق حلال طيب ربنا زده علما نافعا ربنا زدناه علما نافعا اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا اغفر لأخينا ما لم أبو بكر اللهم ربنا اغفر لما لم أبو بكر عرضا اللهم ربنا اغفر له وارحمه وآفيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ربنا اجعل ما لم أبو بكر أرجا من أهل الجنة الفردوس ولا تجعله من أهل النار ربنا اجعلنا من أهل الجنة الفردوس ولا تجعلنا من أهل النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين